na sulhal hudaybiya shi wannan sulhi na hudaybiya da an kai kana bidayatu bidayatu tawrun jadid fil hayatil islam wal muslimin ya kasance wani yanayi na ko wani hali na sabu cikin rayuwa musulunci da musulmai faƙad kanat ƙuraishun aqwa quwwa wa a'nadaha wa aladdaha fi ada'il islam ƙuraisha sun kasance suna da cikakken ƙarfi ta kai matuƙa wajen ƙarfi sannan da taurin kai da nacewa kuma dangance da adawa da ƙiyayya ga musulunci wannan duk ƙurasha sun yi kowa wannan ga su da ƙarfi ga su kuma da ɗagawa da girman kai da shigantaka ga kuma nacewa yanayi da yau da gobe za su hito da wannan salo na ciya kuma su sake hituwa da wani salo na ciya haka sun ka ta tahiyar da abin wabi nas wabi نسحى بها عن ميدان الحرب yanzu sabida shahiwa ko a ce waƙi da an kai da ita an ka watsar a kan fagen nan na yaƙi an watsar da fagen yaƙi ba za a yi yaƙi ba cikin sulhun da aka yi ila rihabil amni wa salam zuwa kuma farfajiya ta aminci da zama lahiya da haka aka yi alkawalin za a bar yaƙi yaƙi da shi an kauda shi ba yaƙi tsakanin kowa da kowa yanzu kaga an shiga farfajiya ta aminci da ainihin kuma zaman lahiya wanda gaba za mu ga shi yabba su shawa kwarkwadowa ta tunani da kasuwanci abinda kuma ya kware yi musu wuya zuwa sham to saboda wannan in kafara aqwa janahin min ajnihatil ahzabi salasa ya kari mahi karhin hukuki daga cikin hukahukan wayannan ahzab as-salasa wannan kungiya ko taro ko haɗaka ta ainihin waɗannan ɓangare uku suna ƙoraishun wa ghatfanun wal yahud da yahudawa wanda wannan suna sun ka haɗa ai tawaga ta ahzab wanda akwai zugi na su yahudawa da sun ka zuga ƙoraishawa su kuma sun ka gayyato ghatfan wanda bayan hitowa ƙuraisha da dubu hudu su sun kayi tattare na dubu shidda wanda suka zan dubu goma wanda da shi an kayi ahzab to barin yaƙi yardedeniya ta abar yaƙi tsakanin ɓangaren ƙurashawa da musulmi da masu mara ma ƙurashawa baya da musulmi tunda sulhun ya game kowa daman jama'ar ko dai ta zama tana dawa ma musulmi ko su ƙuraishawan to cikin sulhu babu zancen yaƙar waɗanda suka yi haɗaka da musulmi kuma babu zancen haɗaka tsakanin da a yaƙa waɗanda sun yi haɗaka da su ƙuraishawa kina a taƙaice dai maganar yaƙi an ainihin zamnar da ita an kwantar da ita an daƙilar da ita to don haka wannan sai ya karya musu hukuki wanda yawansu da kuma ƙarhinsu to shi na abin da ka rufe musulmi ba su da faka-faka face sai sun jajirce da gaske to amma kasance wannan duk wani abu zai zan da ruwan sanyi ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتهم في ربوء في ربوء جزيرة العرب يا عند قريش suka zam suna masu tsari ɓangaren harakar gumaka kuma suna masu haɗa aji yanci azza'im wanda ka faɗa a ji su ka faɗi ajiya cikin yankin larabawa duka yankin larabawa ƙuraisha suna masu faɗa a ji to in haffar hiddatu mashairul wasniya sai ta yi ƙasa-ƙasa kaihi na majiya ta masu bauta ma gumaka kuma sai ta yi ƙasa shina kaihinta sai yi ƙasa wanharat na za'atihal ada'iyya ila haddin kabir sai ta ruguje zabure-zaburanta na ƙiyayya da ta kai kawai ya ruguje zuwa wani haddi mai girma iyaka mai girma ma'ana abu da yawa sai ya rushe na ƙiyayya mana ce wali zalika don haka la nara li ghatfanin babu ba mu gani ga su ghatfan istifizazan kabiran wata tsoratarwa ko hirgitarwa babu wata babban hirgitarwa a kansu ba da hazihil huduna bayan wannan kuma sulhu da an yi yanzu babu wani abun ga kataɓus a kansu saboda an riga an yi sulhu wa julla ma ja'a minhum mahi yawancin abin da daman ka zuwa daga su a abun nan gatfan na rikici da tashin hankali innama ja a shina zuwa na min ƙibali igra'il yahud ta ɓangaren zugi zugawar yahudawa yahuda suna za su zo su zuga su zuga su dangance da wasu abubuwa to kuma sai su gabatar da wasu abubuwa to kaga an samu matsala yanzu ba wani abin da za su iya yi ko da akwai zugi din amma yahudu amma su yahudawa fakanu sun kasance قد جعلوا خيبر بعد جلائهم أن يسرب وكرا للدس والتعامل أما سو يهوداوا sai sun ka sanya haibar tun banun nadir da an ka ainihin kore su to sai suka maida aka kore su daga madina a sai suka maida haibar abun ga wurin kai hari an ce wakaran wurin kai hari liddasi ga dasisa ruha-ruha da kuma bugunyar shawara sun mayar da shi a wurin kai hari na ainihin ruha-ruha da bugunyar shawara وكانت شياطينهم تبيض هناك يا كسنشي shaidaninsu sun yi haske can wata farahu hamma tana jin daɗi tana alfahari wato ajiju narar fitina kuma tana hura wuta ta hitina wa tuguril a'rab tana zuga mutanen ƙauye abdaribatu haulal madina wa'anda suke zamni gehen madina da gehen madina akwai a'rab a ƙauyawa idan mun koma duka baya wajen tarihi duka yahudawa sun yi zuga su kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tubitu lil qada'i ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal muslimin suna kwana da tunanin cewa ya kamata a ƙare da manzon Allah da musulmi abin suka tunani kawai ya kamata a ƙare da su alƙaba a ce an kashe su dai babu labarinsu irin abin da isra'il taka tunanin ta yi ma falastinawa ta shahe tarihinsu da labarinsu to haka su ma suka kwana أو كوكما لإلحاق الخطائر الفاضحة بهم ko a haɗa su da asara mummuna walidhalika don haka abinda suka nufi kenan wannan kamar mazala sallah kama malan shi na ba mu tarihin kahin sulhun hudaybiya ga yanayin da ake ciki wadda da haka shi son kamar zai nuna mana cewa ashe sulhun hudaybiya ya kawo wani hali ko wani hali kuma sabo wanda ba irin wancan ba walidhalika don haka kana awwala iqdami hafimin من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الصلح هو شن الحرب الفاصل على هذا الوقت يا كسنتي فرقا gabatarwa abinda shi manzon Allah ya yanke cikin wannan sulhi tayar da yaƙi idan ba za a yi yaƙi ba wanda shi zai rabawa a kan wancan kai hari ɗin ma'ana shi zai raba kai hari tunda in ana yaƙi za a kai hari idan ba yaƙi fa kaga za ka sai manzo Allah ya kokarta a farkon abinda za a yanke to babu kai hari tsakani kowa ba zai kai ma wani hari ba summa inna hadhihi marhala sannan ita wannan marhala zango abinda dai bahaushe ka cewa kama ana nuhin wajen tahiya da su larabawa akwai idan aina ana tahiya akwai wurin dakatawa idan an kwandare ana tahiya akwai wurin dakata sai a ce mai marhala an yi marhala ɗaya in marhala biyu na ku tuka duk an ɗauko shi na daga arrihila tahiya to wannan marhala ɗin allati bada'at ba'da sulhi malaci wadda ta faru bayan sulhi a aqatil muslimina fursatun kabiratun shina ba lace to kaga ta ba musulmi dama mai girma ko linashir da'awatul islamiyya wa iblagiha dan watsa kiran musulunci da isar da shi saboda akwai zaman lahiya tunda akwai zaman lahiya za ka iya zuwa inda ka kaso kuma ka iya faɗin magana wadda ka kasu za ka iya ka tashi ka tahi da nan zuwa wancan gari ba wanda ka ce maka dangi in ka zuwa gane ka tare da wasu mutane kuma kana nuna musu abin da ka nuna musu ba wanda isa ya ce dangi to ashe kaga an samu mi hali ya canza abinda ku bai yiwa da mun san da wannan ko ba zai yiwa ba da a ce ka tashi musamman irin abubuwan da za mu gani wajen wasu masu mulki ka kai musu saƙo na su shiga addini a zamna lahiya bayan wannan sulhu an ga samu wannan kahin wanga sulhu ba ƙare da su ƙurai shawon ba balantana ma iya samu a tura mutum ɗai ko biyu zuwa faris ko rum ko habasha ko misira babu tunda haɗari na waƙad taɓa'afa nishatul musulmi na fi hazal majali mala ce to ya lillinku nishadi ba haushe ma haka suka ce ko ta shi ke nishadi yau yana cikin nishadi ko a ce walwala ko ba haushe zai ce yau ina cikin walwala yadda ita ta hausa ko to ya ƙara ƙara walwala ta an ƙara samun linkawan walwalan musulmi cikin wannan majal faki musulmi sun samu a abin nan walwala wa baraza nishatuhum fi hadhal wajihi ala nishatihim al-akari ya bayyana ya hito ga hili walwalarsu cikin wannan huska a kan walwalarsu ta al'askari dakaru ma'ana ta soji ko ta yaƙi yadda muna gane a irin wadda za a gudanar da tahiyar da cin nasara da sauƙin lamarin ya canza ta irin da bugawa da tashin hankali za a cin nasarar yalla muna gane ko tunda shi na nishatul askari to kaga yanzu abun zai tahi za a zo a ci nasara ba tare da mi ba ba tare da sai an yi tanadin makami ba ba tare da sai an rasa wasu daga cikin musulmi ba tunda an ka buga duk nasarar da zakuci to sai an dan yakuce bayan an rasa wasu kunci nasara ai akwai matsala an yaƙin badar an ci nasara amma ai an rasa wasu to doki matsala ta uhudu wanda kaga an kashe hamza da sauran masu habbai wajen nawa ta ku an ci nasara an ci nasara babu hamza asadullahi akwai matsala don haka sai ya bayyana walwalarsu da jin daɗinsu a cikin wannan huska akan kuma walwalarsu ta askari ولذلك مالتي داهك نرى منا غنى أن نقسم هذه المرحلة إلى كثمين مكسى ون مرحلة إن مكسى تكشي بيو نفرقو النشاط في مجال الدعوة والولا فجن كراكو أقوي samun walwala a fagen kira au mukatabatul muluk wal umara ko kuma ɓangaren aika saƙonni mukataba rubuce-rubuce zuwa al-muluk masu mulki wal umara da kuma jagorori an samu nishadi a ta lokacin da za a samun ɗai a aika shi wata ƙasa zuwa wani makeke ko shaƙaire wani mai sarauta kuma tahiya zai yi irin jafar kaga da zai tahiya a ina ganin rum na ko faris ya ce ya tafi shi ɗai wahidan faridan laisa ma'ahu illallah ya ce ya tafi shi ɗai kaɗai bai tare da shi yayin da manzo Allah ya tara su ya ce inni uridu an an ab'asakum ila mulukil a'rabi a'jami ne ina son ya aike ku na zuwa masu mulkin da ba larabawa ba wala takhtalifu alayya kama ikhtalafa banu isra'il ala isa ibn maryam ko kar ku saba mini irin yadda banu isra'il sun ka saba ma isa dan maryam kaga abin suka ce mai nahnu ya rasul ya rasulullah nu'addi anka ma turidu fa ba'asna haisu shi'ita sun ka ce ya kai manzon Allah kada sun ce ba mu saba maka har abada ka aike mu inda kaka so za mu isar maka sakon shi na ja'far ya ce an aika shi wahidan faridan laisa ma'ahu illallah kuma da ya zo ma wannan sarki ya aka biɗi a bayar da saƙon ga hannu na ce a ina sani da shi ya kai na ganin abun ga kisra na ko kisra na na dai dan mance sako din gawa an ga kai shi yalla magana gaba dan na karanci sakon na cikin hayatu sahaba tahiyar na dan manje kuma an yi shekara kusan wallahi talatin wanda da ni karanci wannan labarin da yanzu sai ga ansa bismillahi min muhammad ila kisra ko sai ce a yaktubu li bi hadha wa huwa abdi zai rubuta min wanga abu alhali bawa nana ki ce min muhammad sannan shi fara suna nai an ka dan fara duka ta yace wallahi la ubali fi ayi halin akun ba'da an addaitu risalata muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi ba ruwana duk halin da ni kasance bayan na isar da saƙon annabi to duk a yi abin da za a yi to kaga ai in ba da natsuwa ba ina abin zai yi ai inda lokacin da na sai dai a kai hari ko a kawo hari ko to shi na mala ya ce annishatul askari za mu iya cewa kuma nishatul askari walwalewa ko sakewa ta al'askari wa qabla an nataba an nashatul askari mala ce bayan bibiyar da za mu yi ko mu bi wannan sakewa ta al'askari fi hadhihi marhala cikin wannan marhala na tanawalul mawdu' mukatabatul muluk wal umara to abinda za mu yi za mu bayar ko za mu zo za mu riƙi maudu'i akan ni wannan rubuce-rubucen da an kai ma masu mulki da kuma jagorori kahin mu kai wannan a nishatul askari muna ganewa fi hadhihi iz da'watul islamiyya hiya al-muqaddama tab'an sabida da'awa kira na musulunci shi na a ɗabi'a abin gabatarwa bal zalika huwa al-hadaf alladhi ana lahu al-muslimuna ma anuhu min al-masa'ib wal alam bari ma wannan shi na hadafi manuha ko alladhi ana lahul muslimuna wanda sun ka goga ko sun ka ɗanɗana musulmi ma'anu abinda sun ka ɗanɗana min al-masa'ib wal alam na masibobi da raɗaɗi a me yasa duk sun ka wahala ba duk da'awa ta ba dan kuma mutane su gane musulunci ko tun da ai farko da mi musulmi suka fara a ban ji ba ba shi na ba musulmi farko abinda sun ka fara tahiya da shi da'awa kira tun ana ɗai an ga kira biyu an ga kira uku da kira na kayan a fara bugawa ni an ka yi kira da'awa ta ba shi da an ka yi ta batun sirriya ko to ana gina daru arkam binu arkam ko ana yadda'awa an ka fara ana ɗarmiya ana mi ana mi an ga samu an ka yi tun da aimun Allah haka ya fara in za a haji shi kirawa shi tun shi na da'awar shi ɗai ko har ya samu wayanda ka kama mai da'awar wanda shi ka cewa zai isar da kaza garin su ko shi ta da ni ko a yi kaza a yi kaza ko da da'awa an ka fara in mun gane to wai cikin da'awar an sha waye ya sha shi manzan Allah ya sha ko sauran masu da'awar sun sha duk wanda ya da'awar nan a irin wancan lokaci sai da ji ba daɗi ya shiga cikin tashin hankali sun ka ɗanɗana ita da'awar ita ta sa sun ka ɗanɗana abinda sun ka ɗanɗana na musiba da raɗaɗi wal hurub wal fitin da kuma yaƙe-yaƙe da hitina ko tashin hankali wal qalaqil da kuma takaici ko damuwa wal iqtirabat da wahaloli wanda duk duk wannan da'awa ita ta kai su ba ita kai su ga an ga yaki ba da'awar ta ta kai su ga yaki yayin ce za a sha gabansu to sai al'amarin kuma sai shi rikice ai duk abin da za a yi ba za a bari ba to haka duk wata damuwa wadda sun ka shiga da tashin hankali a ita tassa su yanzu da malam ya ce mana zai fara da ni ya ce kahin magana akan nishatul askari ko zai fara da batun mukataba ta almuluku wal umara to kaga shi nan ya kace mukatabatul muluk wal umara ko wanda dama wurin kwana na kuma lokaci ya riga yayi abinda baka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana aha